sai a ce wannan yana aiki ne shi shehin da shari'a ba irin taka ba karanta tafsirin qurtubi a ƙarƙashin tafsirin suratul kahf ka gani al-imam al-qurtubi ya bayanin irin su sai su ce wannan shari'a qur'ani da hadisi da kaji shi zahiri to annabawa ne aka ce su aiki da ita daga magari amma su sufaye to suna da wata hanya da ainihin wato addini yake zuwan musu shine zaka ji suna cewa haddasani qalbi ar-rabbi zuciyata ta gaya min cewa Allah ya ce shikenan abin da zuciyar tashi ta gaya mishi shikenan sai ya ci gaba da bauta Allah dai sai ya kwanta bacci sai ya tashi sai ya ce ga wasu shari'o'i an bashi sai ya ci gaba da aiki da su sai ya bar waɗannan shari'o'in da suke a cikin alkur'ani da hadisi sai ya ce ya ga Allah ido da ido Allah ya gaya mishi kaza duk irin waɗannan tabbatattun abubuwa ne gashi nan sun faru karanta littafin ihya ulumuddin na gazali kaga irin wannan bankaurar sai ga kawai mutum ya ce zuciyata ta ce Allah ya ce in rinka yin kaza zuciyata ta ce Allah ya ce min rinka yin kaza wai ta haka zai samu shari'a ko kuma ya mafarki sai ya tashi sai ce ya ga kaza ne ainihin a cikin mafarki da haka ne suka kawo muku wannan ɗariƙun da kuke bi ku suna karanta muku salatul fati sun ce wahayinta aka yi musu malaman hadisi in aka zauna ana karantar da hadisi a zamanin da ake karantar da hadisi in aka same ka kana gyangyaɗi sai a maka lamba a ce yana gyangyaɗi a makaranta har abada ba a sake karɓan hadisinka saboda ka yi gyangyaɗi maganar annabi ake karantawa kai gyangyaɗi to ba ka sake zuwa ka ce annabi ya ce sai ce yana gyangyaɗi a makaranta wannan ya zama lamba an yi maka shaida balle mutum ya kwanta bacci zunzurutun bacci yana tusa yana munshari sai ta sai ce Allah ya mishi wahayin kaza sai kuma a karɓa saboda sakarci wani kuma sai ainihin ya ce ya ga Allah ido da ido ko ya ga annabi ido da ido annabi ya gaya mishi tijjani na ɗaya daga cikin makaryata akan haka da yake fitowa ƙarar yake cewa manzon Allah ya gaya mishi ido biyu ba a mafarki ba tare da cewa tsakanin tijjani da manzon Allah akwai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu waɗannan duk zantuttuka ta tsinniyoyi tijjani suna nan a cikin ainihin littafin jawahirul ma'ani na almajirin shi aliyul harazimi sannan wasu suna ganin ainihin a Allah ido da ido kamar yadda suke da'awa kamar yadda Sidi Abdul Qadir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce akwai lokacin da shedan ya so ya ruɗe ni ina zaune sai na ga ainihin ga gado kasaitaccen gado na shari'a sai na ji wata murya a sama tana cewa ya Sidi Abdul Qadir ni ne Allah sai daga kai yace yanzu kai ne Allah da ba abin bauta da gaskiya sai kai yace eh sai yace ikhfa adu wallahi kai makin Allah ka tarwatse ya ce kawai sai na ji ya tarwatse ya tafi yana dariya yana cewa Allah ya kubutar da kai daga sharri na da makirci na ya ce wallahi na batar da sun fi saba'in akan haka sidi abdul qadiri wanda suke mishi karya suna danganta shi ga ɗariƙar qadiriyya to haka yanzu sai ku ga liman yana cikin yi muku sallah sai ku ga yayi rubas ya dawo da baya da baya ku buɗa mishi sahun farko wai manzon Allah ya zo ya karɓi sallah manzon Allah ne yake limanci har a ƙasar nan ana yin wannan shirman fa wallahi ba dan da aka tashi aka fara cewa Allah ya ce annabi ya ce ba jama'a har raban annabta ake a kasan nan har siyar da aljanna ake jama'a ana siyar da aljanna akwai jannatu adinin akwai jannatin na'imi akwai firdausi duk har mabudi shehu zai mika maka koba tun anan duniya wai kai kana da koba saboda haka sai ga mutum baya sallah baya azumi shi an bashi aljanna sai ga mutum wai shi annabi ne sai ka ga mace wai ita annabi ya ce a kasar nan kasar Hausa ake haka shekaru talatin arba'in da suka wuce don Allah sai a ce wai kada a gaya wa mutane waɗannan wai za a raba kan musulmi na rantsi da Allah waɗannan ba musulmi ba ne yadda ka san fir'auna kafiri ne haka waɗannan kafirai ne babu shakka akan haka kaulan wahidan sallar su da azumin su da kalmar shahada su ba za ta amfana musu komai ba a ranar alkiyama in ba haka ba fir'auna ma ai ya zo ya kalmar shahada karshen mutuwar shi amma ta amfane shi ba ta amfane shi ba to wannan na daga cikin ainihin kaɗan cikin irin haɗarin su to su batsiniya na fara bayani a kansu ko a wancan karatun da muka yi cewa su suna ta'awilin nasoshi na shari'a sallah sai su ce addu'a babu wata ibada wai kai ruku'u da sujuda azumi suka ce rike bakinka daga zantuttukan banza amma babu wata ibada ka wuni da yunwa suka ce ƙarya ne wannan hajji suka ce ba wani ka tafi ziyarar wani ɗaki ka je ka kashe kuɗinka a'a ziyarar kaburkan waliyai ne dan haka su a tasiriyawar sai ka ji ainihin sun ce ka'aba tana zuwa tana kewaya su a nan ƙasar nan akwai malaman da yana zaune tare da ku yana ba ku karatu sai ka ga ya ɗauke wuta kawai wai ka'aba ta zo tana kewaya shi ka'aba wai ta zo tana kewaya shi gashi na yana cikin littafin fatuhul maula na babban sidin abdul sid ainihin babban shehin ɗariƙa ta ƙadiriya na ƙasar nan wanda ya mutu fatuhul maula sunan littafin kenan da hausa ya rubuta shi hausar ajamanci wai yana yaban sida abdul qadir ya ce ka'aba ta zo ta ma'ana rana ta zo ta gida nasa shekara ta zo ta gida nasa mako ya zo sa gida nasa ka'aba ta zo ta gida nasa ta kewaye abdul qadiri wai shekara ta zo ta kewaya shi mako ya zo yini ya zo sannan ka'aba ma ta zo ta kewaya shi duk mutumin da aka ce ka'aba ta kewaya shi wannan mutum fasiki ne saboda ga manzon Allah ya tafi zai shiga maka kafirai suka hana shi ga shiga maka amma ka'aba bata fito ya kewaya ta ba balle a ce wannan ta ketaro har ta zo Afirka ta yamma kasar tukari ta zo ta kewaye wani bakin barde gashi nan saboda Allah wallahi kusan abin da za ku rinka faɗi Allah ya kiyaye to waɗannan batiniya kenan shi yasa sai ka samu shehi ne amma sai a ce baya sallar baya zuwa sallar juma'a sai a ce ba taɓa ganin shi ya je sallar juma'a ba baya zuwa sallar jam'i baya zuwa sallar jana'iza in ka gan shi ya fito to za a taron suna ne saboda nan akwai returns akwai wani haraji mai fitowa za a je addu'a bakwai za a je addu'a arba'in duk akwai kosai akwai waina za su fito da gumba za ka gan shi a nan amma sallar gawan fa ba zai je ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan shine malam ya ce wannan na daga cikin abin da ya sa muka yanke cewa ‘yan kadiyaniya ɗin nan su ma baɗiniya ne to al'imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi da ne bayani fa ya ce irin waɗannan mutanen in aka kama su a shar'ance ba a neman su tuba ma balle a yafe su da an kama su kashe su ake ba a musu sauraron ko da yini ɗaya ya ce wala yahtaju ila su'alin wala jawabin da an kama shi ba a neman to yaya aka kai ka kama wannan aƙida to ko za ka tuba ya ce a sai a kashe shi kawai za a kashe shi akan ya yarda ku karanta tafsirin qurtubi mana to yanzu irin waɗannan duk su ma suna cikin tarkacen da ake cewa wai musulmi ne sai a ce wai ka a kafirta musulmi ana son za a yi haɗin kan musulmi to in ga yadda za a haɗa kan musulmi da wani musulmi mai cewa annabi Muhammad ba ci makamakin annaba ba ne ya kawo wani zindiki mashayin taba ya ce wai wannan ma annabi ne kuma kai ka ce wai duk da haka dai ana nan tunda dai ana son haɗin kan musulmi ka ayi wa'azi a ce shi kafiri ne in kuwa ka dace da ni akan cewa za a yi wa'azi a ce shi kafiri ne to sauran masu kafircin masu ma a tabbatar da kafirci suke dan su bari dan a da a haɗa kai ɗin babu wanda ake cewa shi kafiri ne dan ya zan an zage shi ne ko an yi mishi ashar ana faɗin hukuncin musulunci ne a kan shi shi yasa in ba wanda ya taɓo abin ƙarara ba ba a taɓa shi ƙarara sai dai a ce hukuncin kaza kaza ne kamar yadda baka iya buɗe baki ka ce wane mazinaci ne sai in kana da dalili to baka iya buɗe baki ka ce wane kafiri ne sai in kana da dalili amma zaka ce kaza masu aƙida kaza to kafirai ne in kai kana daga cikin su babu bukatar ka tona kanka asiri tafi ka tuba kawai in ka tona wa kanka asiri shari'ar musulunci in ta tsayu yanka kaza a yi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam yace wa sayatil wa sayatil isharata ila ba'd aqaidihim malam zai zo mana da ishara zai zo mana da nuni akan wasu daga cikin aqidojin su abdalla batatu su irin waɗannan mutanen kenan qariban insha Allahu ta'ala nan kusa in Allah madaukakin sarki ya zo ma'ana al-Imam tahawi yana kawo mana akidoji kadan kadan sai malam yace in Allah ya so nan kurkusa Imam tahawi zai faɗa mana kadan daga cikin akidojin irin waɗannan ainihin mutane yan qadiyaniya jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma kafin mu tafi da nisa bari mu cika alƙawarin da muka yi akan inda malam ya kawo wancan hadisi a baya yace a koma a duba littafin shi silsilatul ahadisi as-sahiha wannan littafi gashi a cikin mujalladi na hudu lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin da uku kamar yadda ya faɗa daga shafi na ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari biyu da hamsin da uku gashi zan karanto bayan bayan da ya kawo hadisi inda manzo Allah yake cewa inna baina yadayi sa'ati salasina dajjalan kazzaban dab da tashin duniya za a samu makaryata guda talatin shine kamar yadda ya kawo a cikin wasu lafuzza cewa makaryatan nan za su zo su yi da'awar annabta a kansu to bayan da malam ya tabbatar da ingancin wannan hadisi saboda hadisin al'imamu muslim al'imamu ahmad da sauran manyan malamai sun fitar da shi sai ya ce wa'alam ka sani ya kai mai saurare anna min ha'ula'id dajjalina jama'a kafin mu tafi da nisa bari in jawo hankalinmu yanzu waɗannan irin abubuwa na nuna cewa dole ne mu tashi mu karatu mu zama ƙwararru a karatu yadda duk matsala in ta taso za mu iya tashi mu tunkare ta idan muka ce muna sauraren sai duk abin da ya taso sai a koma risala ko a koma muktasar ko askari ko ƙawa'idi to yanzu mai risala ya yi magana dangane da aƙidoji na musulunci to amma mai risala bai san da ainihin bayani akan yan kadiyaniya ba tunda ba su faru a zamanin shi in muka ce to mu mun dake shi kenan a risala nan muka kwana nan muka tashi a nan muka rayu a nan za mu mutu a nan za a tashe mu gobe kiyama to yaushe ne irin waɗannan matsalolin don Allah za mu iya gano su mu bayyana wa musulmi sai matsalar ta faru sai a ce to tunda dai mai risala bai bayani akai ba shikenan kai mai risala ne ƙarshen karatu ku tashi ku yi karatu jafa'i kuke wa kanku da kuke cewa mu ba mu kai tsoron Allah su ba wannan gaibu ne kake da'awa kai ka sani tsoron Allah manzo Allah ya ce attaqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi ya nuna kirjin shi yace tsoron Allah a zuci yake ya zaka iya cewa kafi mai risala tsoron Allah ko ya fika abu ne a duhu ba wanda ya san kafi shi ko ya fika shi yasa mummunan kuskure ne kace ai mu bamu kai tsoron Allah su ba yaya kai ka iya haka sahabbai ne su sahabbai ne Allah ya yi shaida akan sun fi mu amma bayan nan fa sai Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsanin sai waɗanda suka bi su da kyautatawa ya kai ka iya gane cewa wane ya kyautatan da ya fi ka ya kai ka iya gane ka kyautata da ka fi shi shi yasa alkaba'i ne ka ce ka fi mai risala imani ko ya fi ka imani ko ka ce ka fi shi tsoron Allah ko ka ce ya fi ka a'a wannan matsalar bata taso ba to matsala kuma akan ka ce ai mu bamu kai karatun mai risala ba waye gaya maka kai ka tashi kai karatun tukuna an ga inda naka gudun ya tsaya yawo kai kai ta kasuwanci kai ta fatauci dare ka zo ana karatu kana gyangyadi kuma sai ka ce ina karatun bai kai karatun su ka je kayi ne ai ba kai karatun ba ma'ana likita din nan da yake fede kai maka aiki da zai magana ka ce ba ba kai musu ba saboda ba kai karatun ba da kayi karatun zai iya hada magani kaza da kaza sai ka ce baka yadda ba ba daidai bane ba ba abin da yake faruwa tsakanin likitoci kenan da masu hada magani ba saboda sun karanta su ma sun karanta sai wannan ya ce a hada kaza da kaza a sha sai wannan ya ce kai da Allah ban kaura ne kai ba za ka iya cewa ban kaura ba ne tunda ba fannin ka ba ne ba ka karanta ba to ba ka iya cewa wannan likita ya fi ka sai inda a ce ka tashi ka yi sai ka ga shin ka fi shi koko amma kai ba ka yi ba shi yasa ku tashi ku yi karatu ku gani in ba ku samu karatu gwargwadon nasu mai risalan ma ko fiye da nasu ba domin ku yanzu kayan aiki da malamai sun yalwata sai in baka ga dama za ka yi ba amma kawai shikenan sai ka mace kai wuri daya ka ce ai tunda dai waɗannan mutane sun fi mu ilimi sun fi mu tsoron Allah to mu anan zamu tsaya wallahi ka hallaka shi iya inda Allah ya tsaye da shi kenan iya kokarin shi kai kuma tashi ka gani kai naka kokarin ka gani mai muktasar ai kamata ya taso ya zama bahanafi tunda baban shi malami ne kuma bahanafi amma da yake tashi yayi karatu sai gano abin da mahaifin shi bai gano ba shi sai koma malikiya inda ya dake shi kenan sai ya ci gaba da takalidanci inna wajadna aba'ana ala ummatin haka muka samu iyaye da kakanni mu ma haka zamu ci gaba ka tashi kai karatu karatu din nan wata dukiya ce wata mallaka ce ta Allah Allah na ba da ita ga wanda ya so ya ba wani da yawa wani ya bashi kaɗan wani ya ɗaure mishi fahimta wani ya yalwata mishi fahimta yanzu kun ga gashi irin waɗannan matsalolin yanzu gashi shi malam yana bayani a kansu saboda me saboda ƙwararren malami ne tare da cewa yadda kake bagwari haka shi ma yake bagwari yadda kake kai ba fulatani ne bagwari ne duk wanda ba balarabe ba gogari ne bagwari ne yadda kake cewa wani bitsami kai ma bitsamin ne wai in ba haushe in ba ba haushe bane kai sai ce wani bitsami ne wani yare ne kai ma yare ne kai ma kabila ne kai ma bagwari ne larabawa su ne Allah ya ware su daga cikin wannan sunan saboda albarkacin alqur'ani yace a jami'u wa arabi qur'ani shin balarabe ne ko bagwari ashe duk balarabe to ba bagwari bane amma dai kai ba balarabe bane fa to bagwari ne sallama kawai to saboda haka yadda kake kai bagwari haka shi ma yake bagwari in kai ba fulatani ne to Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kuma Albanian ne bature ne saboda haka yadda ya tashi ya koya kai ma tashi ka koya mai risala ma ba balarabe bane shi ma Spanish ne yana da yare shi ma bature ne mai muktasar ma Spanish ne shi ma dan Spain ne bature ne shi ma koya yayi yaya aka kai ba za ka koya ba ai mu ba ma jin larabci kun koya ne shekaru arba'in da suka wuce haka suke cewa a ƙasar nan to mu yaushe za mu iya irin wannan kira'a makogoron mu muna cin dankali kuna cin dankalin da gwaza da komai ƴaƴanku suka zo suna kira'a kamar hashimawa don Allah ba haka abu ya faru ba yarinya sai ta take cikinta da alala da rana amma sai ta je tana kira'a sai ka ji kamar ba quraishiya abin ba shi da tasiri da cin abinci koya ne in ka koya ka iya in baka koya ba za ka iya ba Allah ya shiryar da mu malam yace wa alam ka sani anna min haula ad-dajjalin allazina da'aw an-nubuwa miraza gulamu ahmad al-qadiyani al-hindi yace na daga cikin waɗannan makaryata da suka yi ƙaryar annabta wa kansu to akwai miraza gulamu ahmad baqadiye wanda yake ainihin india الذي ادعى في عهد استعمار البريطانيين للهند أنه المهدي المنتظر a lokacin da ƙasar ingila take renan ƙasar indiya kun san ingila yadda ta reni najeriya ta mata mulkin mallaka haka tewa indiya to a lokacin nan ingila tana renan indiya a lokacin ya tashi da awa cewa shine almahadil muntazar mahadi mu ahlus sunna ba ma musu dangane da mahadi manzo Allah ya bada labari dangane da zuwan mahadi kuma a cikin wannan akida za mu samu gabar da za mu yi cikakken bayani dangane da akidar mu dangane da mahadi domin wasu sun yi musun cewa mahadi ƙarya ne wasu kuma sun tabbatar da mahadi a kuskure kamar yan shi'a kamar irin waɗannan yan kadiyaniya to lallai dole ne mu zo mu tabbatar da abin da yake tabbatacce tare da dalili daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan mahadi wannan mutum ya da awawai shine mahadi wanda ake saurare summa annahu Isa alaihi salam sannan daga baya ya da awa cewa shine Annabi Isa alaihi salatu wassalam to kun ji mataki na biyu kenan sun madda'a akhiran annubuwa sannan daga ƙarshe kuma sai da'awar annabta bayan da da farko kun ga kaɗan kaɗan kenan kaɗan kaɗan sai ya fara to haka wannan zindikin ma na nan garin na 'yan shi'a haka shi ma yake da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan shi ma yake kamba ma wa kanshi darajoji darajoji darajoji har mabiyan shi suka zo da wani littafi wai gashi shehu usman ya faɗi zuwan shi wai gashi wai shehu usman ma ya san da zuwan shi shehu usman ya gama karatu kakaf zai ishara ga zuwan wani jahili wai shi zai zama mujaddidi wani jahili wanda ko larabci bai iya ba wai shine mujaddidi shi zai gaji dan hodiyo shi dan hodiyo yayi jihadi shi ko wannan tare shi ɗaliban shi suka yi da bulala bulala a jami'ar bayero a masallacin BUK ya ruga da gudu ya haye kan manara shehu usman soja ne jihadi yake arna suka tare shi ya kwaci kanshi wannan ko musulmi ne suka tare shi da tsumangiya amma ya tsere da gudu ya sama amma wai shine magajin Shehu Usman sannan Shehu Usman ya rubuta littafi ya kai hamsin shi ko wannan ko karantar da wani littafi kwaya ɗaya bai iya yi amma wai shine magajin Shehu Usman saboda kawai ɗan Najeriya in yana son ka sai ce kai malami ne in bai son ka sai ce kai jahilcin duniya ya kare a kanka wai haka ake malanta a Najeriya duk wanda yake so shi kenan malami wanda bai so sai ce ba malami bane to daga baya sai dawo da awawai shine annabi Isa sannan daga baya ya ce shi ma annabi ne mai zaman kanshi wattaba'ahu kasirun mimman la ilma indahu bil kitabi was sunna sai zama da yawancin mutane waɗanda ba su san alqur'ani da sunna ba sai suka bi shi to kun ga abin da muke faɗe kullun ku karantar da mutane alqur'ani da sunna in za ku yi wa'azi ku yi wa'azi da alqur'ani da sunna haka Allah ya ce inna ma unzirukum bil wahyi duk sanda za a yi gargadi za a yi wa'azi za a yi nasiha to a yi da wahayi me wahayi alqur'ani da sunna to waɗanda ba suka jahilci alqur'ani da sunna sai suka bi shi da yawancinsu وقد التقيت مع بعضهم مع بعض مبشريهم من الهنود والسوريين malam ya ce na haɗu da wasu daga cikin ainihin wato masu bishara kun san suna da masu bishara a nan ƙasar ghana to suna da cibiya babbar cibiya wadda zan zo da tarihinta in allah so a karatunmu na gaba wato jama'a dole ne sai mun yi muku cikakken bayani akan yan ƙadiyaniya ɗin nan saboda suna da shiri mai ƙarfi ingila ce ta ɗaure musu gindi tana tura musu kuɗi tana gina musu makarantu tana gina musu masallatai tana buga musu littattafai yayin da ya zama kuma al'umman musulmi musamman ahalus sunna sun yi wa kansu jafa'i duk matsala ta tashi sai su ce su ba su da kuɗi ba sa iya buga littafi ba sa iya gina masallaci ba sa iya gina makaranta al'amarin da'awa ba abin da za su iya yi ƙasashen da suke ya kamata kuma su taimaka dangane da wannan wasu malamai masu zan zuciya su ne suka fara ainihin samun yarjejeniya da waɗannan ƙasashe don haka in sun samo taimakon aljihunsu za su zuba to kaga inda matsalar ta faru don haka sai zama 'yan shi'a suna samun mukafa'a suna samun taimako mai ƙarfi daga ƙasashen iran da makamantansu 'yan kadiyaniya suna samun taimako mai ƙarfi daga ƙasar ingila amma ahalus sunna ba sa samun taimako daga ƙasar saudi arabia ko wata ƙasa to kuma su kuma ba za su tashi su yi wa kansu kiyamun laili ba tare da cewa a haka ɗin in suka daure za su iya wa kansu duk abin da ya kamata su amma in ka kwanta ka lalace shi kenan ba alheri tare da kai sai su zo su tattaka ku su yi duk abin da suke so su yi ba ku da yadda za ku yi sai dai ku yi ta surutai kawai to suna da masu bushara suna da cibiya musamman a ƙasar ghana akwai mutanen ghana waɗanda suke ainihin rubuta littattafai da larabci suna yadawa suna fassara su da wasu yaruka na ghana har ma da hausa suna fassarawa kamar yadda ita waccan zindikiyar ta bauchi wata aisha mai shanu take fassara littafansu zuwa hausa duk insha Allahu ta'ala za mu zo da su dan ai bayani akai domin wannan haƙƙi ne na nasiha akan a bayyana wa musulmi in ya so kuma wanda ya hallaka ya san cewa shi ya hallaka kanshi Allah ya kiyaye to malam yace ya haɗu da wasu masu bishara su daga cikin Indiyawa da mutanen Syria wajarat baini wa bainahum munazaratun yace an samu munazarat wato muqabala Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya sha bugawa da yan bid'a ya buga da waɗannan yan qadiyaniya ya buga muqabala da yan shi'a ya buga da 'yan ɗariƙa ya buga da ainihin waɗancan mutane 'yan jama'atu tabligh dukkansu waɗannan suna karo da sunna to in ka zo kana wa'azi za su ce ai su ba haka ba ai ba haka ba ai ba haka ba to sai a share fage in an ga akwai bukata sai a buga muƙabala jama'a mun gane wannan da kyau ko muqabala muqabala qur'ani ya nuna yadda ake muqabala ba irin yadda mu mutanen mu suka dauki muqabala ba ana cikin karantar da mutane an yi musu wa'azi ka zo ka hautsu na wuri wai ka zo tambaya a'a in tambaya ka zo yi yana nuna baka san abin da zaka tambaya ba ana gaya maka sai ka gamsu amma muqabala sa rana ake yi qur'ani ya nuna mana haka annabi Musa da yayi wa'azi wa fir'auna ba a ci gaba da muqabala anan ba sai aka sa rana fir'auna ya waiwayi mutane ya ce jama'a za ku fito qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara nasu duha to ranar idi ranar da kowa zai yi ado a yi ado a fito aka zo aka share fage fir'auna ba karatu ba sallah ba zai iya muƙabala da annabi Musa ba al'amari ya fi ƙarfin shi don haka dole ya je ɗibo malamai bokaye su zo su tare shi to kowa ya san fir'auna azzalimi ne za ka yi mishi aiki ya nasara ba zai baka ko kwabo ba har za su fara aiki sai suka wayo suka ce a inna lana ajran ranka ya daɗe akwai lada akwai albashi in muka yi galaba ya ce a innakum laminal muqarrabin ai za ku zama yan kusa da fada to kun gani sai aka sa rana da aka yi muƙabalar don Allah ba a fahimci juna ba to haka ake yi jama'a amma ana cikin karantar da mutane sai wani ya lallabo wai ya zo muƙabala wannan ba yahude ne ya zo ya hana mutane fahimtar abin da ake fahimtar da su ne yahudawa ne suke haka ana cikin karatu sai zo ce suna da tambaya sai su kawo hautsini dan a ce a daina karatun ko kuma fahimtar da aka azawa mutane sai su wargaza ta amma cewa ake a aje ranar muƙabala su kutun da guda sannan muƙabala sai in an ga shin akwai wani amfani da zai biyo baya gaskiya ake nema akan muƙabala eh to sai a zo a yi to in aka zo aka share fage to da wane da wane ne kadai za su yi magana shikenan saboda haka in aka ci wani an ci tawaga ko in aka ci wani an ci tawagar su shikenan sai a zo a tsaya a yi abubuwa a kan tsari wane miƙe ya yi jawabi wane miƙe ya rushe wane har a tabbatar da gaskiya kuma kai da sharaɗin in ka gaskiya in ka ga gaskiya za ka bi ba ku ganin yadda arna fastoci suke yi ne da ahmad didat a buga a buga an ga gaskiya sai su bi amma tsakani da allah mutum nawa ne a najeriya aka yi muƙabala da su suka dawo suka yadda sai ya ce to ko na ga gaskiya za a tilasta ni ne bani isra'ila kenan bani isra'ila kenan ba sa karban gaskiya Allah ya shiryar da mu to shine albani yace ya shayin muqabala da wasu daga cikin su kasira muqabaloli masu yawa kanat ihdaha tahririya wasu daga cikin ainihin ɗaya daga cikin muqabalolin ma sai da aka gayyato yan jarida wallahi na taɓa yin wannan maganar yau shekaru kusan takwas da suka wuce a garin nan na ce shin da ni da irina da muke zuwa muna wa'azi 'yan ƙungiya su ce ba su yadda ba yan ɗariƙa su ce ba su yadda ba wai me ya hana a share fage ne a samu a nta a samu a kstv da kowane gidan rediyo da talbijin ana gani a tattauna ne a gane mai gaskiya wai don me za a bar abu a dukunkune munafunci munafunci saboda in an zauna gaskiya za ta bayyana a ce a zo a zauna abin nan da kake faɗe to sake faɗan shi kai dama ba la ilaha illallah ka faɗa aka kafirta ka baran nan na faɗi wannan cewa kai salatul fati ta fa alqur'ani so dubu shida to mai mai ta faɗe ni kuma sai in ce nace ka zama arni kana da makara da za ka kare kanka misali a gidan rediyo kowa ya gani live kowa ya ji a gidan talbijin amma ai mun ce la ilaha illallah ne kace mana kafiri sai a ce a shehu kai ƙarya ba wanda ya kafirta ku saboda la ilaha illallah da kuka faɗi la ilaha illallah an jima kuma sai kuka ce salatul fati ta fi alqur'ani su dubu shida amma wannan ilimin baɗini ne kaji kaji yau jama'a mun gane wannan da kyau to Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ɗaya daga cikin muqabalolin sai da aka gayyato yan jarida da'autuhum fiha ila munazaratihim fi i'tiqadihim annahu ya'ti ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anbiya'u kafiruna a cikin wannan muqabala da muka yi na ainihin kiraye su akan su zo mu tattauna game da aqida su cewa akwai yiwuwar zuwan annabawa da yawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama minhum nabiyuhum miraza gulamu ahmad al-qadiyani daga ciki kun ce har akwai annabinku miraza ahmad gulam fa bada'u bil murawagha fi awwal jawabihim sai suka yi kokarin kaucewa a tambayar da ne musu a karan farko yuriduna bidhalika sarfan nazari anil munazara suna son su yi kokarin kauda ainihin hankalin mutane daga wannan muqabala sai itiqadihim al mazkur game da wannan aqida ta tunda an tara mutane ana gani a gidan ana gani a gidan talabijin ana ji a rediyo ga yan jaridu ga jama'a sun taru sai aka ce to muna son ne mu fara tattauna da ku akan cewa da kuka yi akwai annabaya annabawa bayan annabi kuma kuma kuna da naku annabi sai suka yi kokarin kaucewa to da yake a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tsohon zabo ne yafi karfin a watsa mishi tsakuwa tsohon zabon ka watsa mishi tsakuwa sai ga ya tashi ya baka wuri ya mai da kai shashasha ya san dawa ya san gero ya zaka watsa mishi tsakuwa ka yaudare shi ya san kama shi zaka yi ya kware da muqabala da suka yi kokarin kawar da wannan matsalar yace fa abaitu sai na ki wa asratu ala zalika na cije akan a tsaya anan haka ake a muqabala in aka ɗauko wannan matsalar ya ce ai mun ce la ilaha illallah sai a ce a'a shehu kun ce salatul fati ta fi alqur'ani sau dubu shida dan haka kuka zama kafirai ka ba da ansa akan wannan a to ai kuma kun ce sai a ce a'a shehu kun ce kaza sai a sake maimaitawa wallahi sai kaga ya cire tabaran shi da kwagirin shi ya wurga gefe guda amma in baka iya muƙabala da su ba almajiran fir'auna ne sun iya wayau ka san fir'auna da aka zo aka yi wa'azi aka yi wa'azi da ya ji yan fada za su yi imani aiko wannan musa da ya faɗa gaskiya ya faɗa fa mutane za su sallama fir'auna da ya ga haka sai ce to kun ga wannan fa so yake kwace muku mulki fa ku yi hankali da shi girma yake nema abin da aka zo aka yi maka wa'azi bi amma sai ce ya zo ya tafi mana da mulki ne da annabi musa ya sake kafewa akan wannan wa'azi sai ce to yanzu mun ji in ka ce mu in ba mu bi ka ba yan wuta ne to iyayenmu da kakanninmu ma yanzu suna wuta to wannan ainihin hujja fir'auniya kenan yanzu sai ka ga mutum yana shirka sai kai mai wa'azi sai ce to yanzu kana nufin ubana ma mushriki ne sai ka ce a'a ni yanzu ne maka wa'azi ne maganar babanka Allah ya san inda yake a tsaya a haka haka shi ma annabi Musa ya wa fir'auna to da suka yi kokarin kaucewa malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce a'a a tsaya anan fanhazamu sharra hazima aka rushe su mummunan rushewa aka ci su da wannan muqabala wa alima alladhina hadaruha annahum qaumun mubtiluna duk waɗanda suka halarci muqabalar suka san cewa waɗannan mutane ne mabannata walahum aqaidu ukhra malam yace kuma ma suna da wasu aqidojin fa daban kafiratun masu yawa batilatun dukkan su batattu ne in Allah ya so zan lissafo muku mafi yawancin aqidojin su aqidar su game da Qur'ani aqidar su game da Annabi aqidar su duk game da waɗannan har hadisai har aqidojin su dangane da limaman nan na ainihin fiqhun musulunci da sauransu khalafu fiha ijma' al-ummati yaqinan tabbas sun saba wa ijma'in al'umman musulunci minha daga cikin aqidar su nafihumul ba'sal jismani sun ce ƙarya ne ba za a tayar da gangar jikin mutum ba ranar gobe kiyama wannan yana cikin aqidar su wa annan na'ima wal jahima lirruhi dunal jasadi suka ce kuma ni'ima ga dan aljanna to ran shi ne banda jikin shi ran shi ne kawai zai ji dadin ni'imar amma banda jikin haka azaba ga dan wuta ran ne zai sha azaba banda jikin wa annal azaba bin nisbati lil kuffari munqati suka ce kuma azaba ga kafiri to ba za ta dawwama ba kun ga nassin qur'ani ya dawwamar da azaba ga kafiri amma su sun ce a kafiri in ya shiga azaba ba za ta dawwama ba sannan wa yunkiruna wujudal jinni ‘yan kadiyaniya sun yi musun samuwar aljanu sun ce babu aljanu, wa ya zu'umuna annal jinnal mazkuri na fil ƙur'ani hum ta'ifatun min albashar sai su tawilin cewa aljanu da Allah ya faɗa a ƙur'ani to wai wasu nau'i ne na mutane kawai ba wai wasu halitta ne daban ba a'a wasu irin mutane ne ba wai aljanu ba wa ya ta'awwaluna nususal qur'ani al mu'arida li aqaidihim ta'awilan munkaran ala namti ta'awilil batiniya wal qaramita yace sai su rinka ta'awilin nasoshi na alqur'ani duk nassin da ya saba ma aqidarsu sai su ta'awili mummunan ta'awili irin ta'awilin yan batiniya din can da muka faɗa da kuma irin ta'awilin yan shi'a yan shi'a baka jin su ma haka sai su jawo aya sai su jawo hadisi sai su ta'awilin shi to irin su su ma suke sai malam yace walidhalika kana linjiliza yu'ayyidunahum wa yusa'idunahum 'ala almuslimina saboda haka zaka ga gwamnatin kasar Ingila tana taimakon su tana karfafa su akan su yaki musulmi wa kana huwa yaqulu shi wannan annabin ƙarya bari ka ji daga cikin abubuwan da yake cewa haramun 'ala almuslimina an yuharibul injiliza haramun ne ga ainihin musulmi su yaki Ingila wai bai halatta ba tunda ita ce uwar gidan shi ila gairi zalika min ifkihi malan yace da ma dai wasu karirayin nashi wa adala wa adalilihi da kuma bata wa qad ulifat kutubun kathira fi radd alaihi an rubuta littafai da dama game da yi mishi raddi bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس شدا قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة دليه دا أشرين وان دي دي شاتر قوة مي 1999 إذن جماعة بسمان تابا منا كراتين لتافين الأقيدة الطحاوية شرح دا تعليق ببما لمن حديثي محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله muna ƙarƙashin gaba ta talatin da ɗaya har zuwa inda muka ji cewa malam tahawi yake cewa wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa duk wani kirarin annabta duk wani wanda ya tashi ya kirarin annabta a kan shi ko a kan wani bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mutum ainihin ɓatacce ne sannan mai bin son zuciya ne muka fara jin abin da malam ya faɗa mana dangane da cewa tabbas manzon Allah ya ba da labari labari na nasiha ga al'umma shi a cikin hadisai da dama cewa bayan shi za a samu makaryata da yawa dukkaninsu suna riya cewa su annabawa ne annabi ya ce ni ne cikamakin annabawa babu wani annabi a bayana wannan hadisi al'imam muslim ya ruwaito shi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce a duba littafin shi silsilatul ahadisi sahiha wa shay'un min fiqiha wa fawaidiha a cikin lamba hadisi na 1683 dangane da ganin sharhin wannan hadisi to idan jama'a basu manta ba mun yi alƙawarin zamu zo da wannan littafin mu karanta mu ji sharhin da malami amma kafin sannan sai muka fara karanta bayanan da ya fara yi dangane da wasu daga cikin waɗannan makaryata yace daga cikin su akwai wani mai suna Miraza Ahmad Gulam Al-Qadiyani shugaban 'yan Qadiyaniyya ‘yan Ahmadiyya, ‘yan Qadiyaniya, ‘yan Ahmadiyya, waɗannan ainihin wannan mutum wani mutumin ƙasar Indiya ne kamar yadda muka ce za mu zo da cikakken tarihin shi, da aƙidojin shi, da da'awar shi da ya ga annabta, da irin yadda nashi alƙur'anin yake, da irin nashi hadisan, da duk al'amuran da suka shafe shi insha Allahu. Bayani ake akan aƙida jama'a don haka sai waɗannan abubuwan wallahi sai an fasa su tukuna. mutane sun san su sun kyamace su sannan kan musulmi zai haɗu sannan a kai ga cin nasara wallahi ku bari a bayyana ba ma gujen cikin musulunci a ce wani ba ma guje ne musulunta in ba haka ba wallahi kan musulmi ba zai haɗu ba kuna yaudara kanku ne kowa dai ya san cewa babu yadda za a yi babu wani mai wa'azi a najeriya nan baki ɗaya kakaf bai rage ko kwaya ɗaya ba babu mai wa'azin da zai iya haɗa kan yan izala da kan yan ɗarika to ƙungiya biyu kenan ma rak to guda nawa ne a musulunci ina yan ansaru kaza ina yan muhyi kaza ina yan kaza kowa kullu hizbin bima ladaihim farihuna to kowa a binciki malahu wa ma alaihi a binciki abin da yake daidai a ɗauka a binciki abin da yake na kafirci ya tuba ya bari a binciki bid'ar da yake ya tuba ya bari sannan a haɗu akan alkur'ani da sunna yanzu nan sai ku ga an kai ga cin nasara amma kuna yaudara kanku ne za a yi wa'azin haɗin kan musulmi ina musulmin suke tukuna kun ɗauko akidoji na kafirci da maguzanci da zindikanci da bid'o'i sun kewaye ku sun yi muku ɗamara sai kowa ya tuba daga kafircin da yake wanda yake bin son zuciya ya bari wanda yake bin bid'a ya bari wanda ya san ya nada kanshi kujeran malanta karatun shi bai kai ba ya watsar da karatun ya koma a fara biya mishi tun daga kawaidi har kalmar shahada in ba haka ba babu yadda za a yi sai a yi ta rudani Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin mutum zindiki ya miƙe a ƙasar indiya ya yi da'awar annabta da ya da'awar annabta ya samu mabiya da yawa a ƙasar indiya haka ƙasar ainihin jamus haka a ingila haka a amerika suna da masallatai har a ƙasar siriya ma malam ya ce akwai su ɗaiɗewa allah maɗaukakin sarki ake roƙon allah ya tumɓuke su to kamar yadda na fara faɗe abin mamaki wannan aƙida da ta shigo najeriya sai aka samu da yawa danginmu yarabawa waɗanda ke yamma sai suka rungume ta yarbawa sun fi yawa a cikin wannan aƙida waɗanda ainihin suke yammaci in ka tarkato ka taho nan arewa kuma mutanen mu yarbawa da waɗanda suke ƙasashen ilori da waɗanda suke jihohin kogi state sun rungumi waɗannan aƙidoji na 'yan ƙadiyaniya da yawa na ce to haka dai al'amarin yayi ta gangarowa har aka samu suna da ainihin katafaren masallacin juma'a a nan sabon garin zaria a yoruba street to can kuma in ka shalla ka tafi bauchi akwai wata zindiƙiya sunanta Aisha mai shanu da kuma wani zindikin mijinta suka haɗu su kuma suka ɗauki nauyin yaɗa wannan aƙidar a Bauchi wajen rubuta littattafai da wa'azi da yaɗa wannan da'awa a cikin ƙauyukan Bauchi sai ka je ka samu bafin latani can a cikin ƙauyen Bauchi amma an riga an mai da shi ya zama ƙadiyani. shi yasa aikin aiki ne sai kun tashi kun yi karatu kun yi karatu dangane da aqida kun yi karatu dangane da tauhidi akwai bambanci tsakanin aqida da tauhidi ma'ana yanzu aqida muke karantawa tunda duk muna tattabo al'amuran da suka shafi imanin wane imanin wane irin tarkace da hayaniya da wane yake da shi dangane da nashi ainihin aqidar to darussa akan aqida kenan dan ɗariƙa a bayyana tashi dan shi'a dan izala ba sallafe kowa sai an bayyana to darasi akan aƙida kenan amma tsantsar a gane Allah ɗaya ne wahdahu la sharika lahu shi ake kira tauhidi wannan to wannan aka zo ana bayani zaka ga da dama mutane ba a samun tangarɗa da su amma in aka shigo darasin aƙida to sai wani ya ce shi dai yau da yau wa'azi shi ba a dara da sa'a ba wai dan me aka yi magana akan aƙidar shi ma'ana kai yanzu nan kana tona asirin kanka ne abin da ka ji an faɗa ka zan ka afka ciki kai marmaza ka gyara amfanin wa'azin kenan malamanka da suka wuce shekara talatin shekara arba'in rubutun sha suke maka suke maka goro da laya in kai barawo ne su baka sa'a ka fita karfe biyun dare ko karfe uku ba su biya maka karatu ba su gaya maka aƙidar ka ba aka zo yanzu ana taimakon ka ana gaya maka ba jafa'i ya kamata kai wa kanka ba Allah ya kiyaye to shine malam ya ci gaba da bayani akan cewa suna da ainihin wato magabacinsu akan irin waɗannan aƙidoji shine ibnu arabi ibnu arabi sufi ne wanda yake yana da'awar ainihin wato cewa komai Allah ne duk inda ka ji magana a duniyar nan magana Allah ce sai dai yan adam kawai su tsara ta da sauransu to da dai zantuttuka na banza waɗanda su waɗannan mutane suka tarkato sai suka rubuta littafi akan haka to amma abin mamaki saboda son zuciya manyan malaman ɗariƙa in ka same su sun yarda 'yan ƙadiyaniya kafirai ne domin a nan ƙasar ma akwai littafi zan zo muku da shi jiggan malaman ɗariƙa ne suka haɗu suka tabbatar da babu shakka akan duk mai bin aƙidar ƙadiyaniya to kafiri ne amma kuma wai tun da dai 'yan ƙadiyaniyan nan sun ɗibo maganganun ibnu arabi to kuma ba za a iya musu raddi ba tare da cewa ba su iya zama tantiran kafirai ba su 'yan ƙadiyaniyar sai da suka ɗibo wasu aƙidojin daga ibnu arabi ashe kun ga shi zunzurutun kafiri ne kenan tunda daga shi suka tsotso to su an iya kafirta su su da suke reshen shi amma wai shi ana ganin ba a iya kafirta shi wai saboda shi sufi ne ka duba son zuciya mun fahimci wannan da kyau ko jama'a addinin musulunci kan mai uwa da wabi ne duk wanda ya yi mishi ake babu ragayya haka ka'ida ta addinin musulunci take babu wani wanda zai ainihin karkace a kyale shi shehu usman dan fodio yana da babban malami a ƙasar Nijar har yanzu kabarin wannan malami yana nan a Nijar malam jibril ibn umar babban wali ne za ga suna zuwa suna ziyara suna zuba kuɗi suna abubuwa malamin shehu usmanu ne shehu usmanu ya karanci sahihul bukhari a wurin shi malamin hadisi ne wannan malami ya yi karatu a masar amma ana nan wata ran sai ya rikide sai ya zama ba mu'tazali a da shehu usmanu har alfahari yake da shi yana cewa in kila fiya bi husni zanni ma kila fa maujatun ana min amwaji jibrila in kuna ganin wai ni wani katafaren malami ne yace har wai yaushe wata malanta tawa yace ni kun faɗa yake cikin kumfaffakin malami na Jibril ha alfahari yake da shi amma da yawa ya gari ya ridde zamba mu'tazali sai Shehu Usman ya bashi haƙƙin shi na malanta da ya karantar da shi sai je ya same shi mai nasiha sai ya ki sai dawo yana raddi a ƙasa Hausa yana cewa wannan malami ya zama fajiri a guje shi amma kai ne yanzu tunda malamin ka ne ba za ka iya mishi raddi ba kana jin shakkar shi shi yasa kuka ga yanzu kun kasa gane al'amarin ku mutane sun kiraye ku ku taho zuwa ga izalatul bid'a wa iqamatus sunna sun koma suna yin bid'a kun kasa musu raddi wai kuna ganin alfarma su wacce alfarma suke da ita sune wa sunna raddi da su da yan dariƙa addinin su daya wannan haka ka'ida take a musulunci ba a jin kunyar kowa sai in ya girmama kanshi ya ji kunyar Allah ya ji kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuka tashi kuka yi wa'azi izalatul bid'a wa iqamatus sunna to ku dore fa akan haka duk inda bid'a ta zo ku kade ta ku buge ta ku wuce duk inda sunna ta zo ku tabbatar da ita amma matukar kuka koma kuma kuna bid'a kuna faɗa da sunna kuma kun zama ƴan uwan ɗayan abokan tafiyar ɗayan babu bambanci duk abin da kuka yi musu na raddi sai a juyo a yi muku irin shi babu ragayya ba ku da wata daraja ko misƙala zarratin ka'ida kenan amma in ya zama kuna rangwanta musu ma'ana waɗancan ƴan ɗariƙa kashi suka yi muku a gado ka'ida kenan a cikin addinin musulunci wanda duk ka ji ba a yi mutsu mutsu da shi ba wallahi bai mutsu mutsu da shari'a ba ne ran nan nake kafa muku hujja da littafin ainihin al'imamu Muhammad bin Ibrahim ibn Wazir wani babban malami wanda yake daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙasar Yaman dangi ne ga al'imamu al'amiru san'ani mai subulus salam ma'ana dukkan su jikokin manzon Allah ne sharifai ne to sai ya zama malamin shi sai ya yarda sai ya shiga addinin shi'a sai ya fara cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sukar sunna sai ya tuno cewa inda zan samu in farauto ibn al-wazir a cikin ɗalibai na ɗalibi ne mai hazaka in na farauto shi to zai wa shi'a hidima sai ya ɗauki alƙalamin shi sai ya rubuta wasiƙa yana kiran shi zuwa ga bin addinin shi'a yana nuna mishi abubuwa da ke haɗari wai dangane da bin sunna wasiƙa ce rubuto doguwar wasiƙa da ibn wazir ya karanta malamin shi ne ya rubuto bai ga girman shi rangwanta mai ba sai da ya littafi mujalladi tara ya raga-raga da shi akan wasiƙa in kai ne sai ka ce yanzu to ai shehu na ne ina shehun ta ka zama zindiki darajar shi ke a san da ya karantar da kai ne yake shehun ka yanzu tun da ya riga ya yarda ba abin da ya haɗa ka da shi ubanka aka ce in ya yarda aka ce me ya haɗa ka da shi balle wani malamin ka ya kamata mutane su san cewa Allahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minina in dai imani kuke da'awa na gaskiya to Allah kaɗai za ku nemi yardawa yarda Allah kaɗai za ku yarda farantawa Allah kaɗai za ku nemi duk wanda ya nemi haka a nema da shi wanda ya nemi sabanin haka a kauce mishi to shine malai yace sai shehunnai suka kasa raddin wannan littafi wai saboda daga ibnu arabi aka ɗauko tunda su ibnu arabi nasu ne to kaga son zuciya kenan ya ce to haka ainihin al'amarin yake dama dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu shakka ya ce a ƙarshen zamani za a samu wasu ainihin makaryata za su rinka zuwa da zantuttukan da ku da iyayenku ba ku taɓa jin su ba manzon Allah ya ce ahir ku yi a hankali da waɗannan mutane fa shine malam ya ce babu shakka su miraza ahmar gulam yan kadiyaniya suna daga cikin waɗannan manzon Allah ya ce ku yi a hankali kar su ɓatar da ku kar su fitine ku shi al'imamu tahawi shi ya ruwaito wannan hadisi duk mun ji wannan to sai malam ya fara bayani akan cewa na daga cikin alamomin da ake gane ‘yan ƙadiyaniya to za mu fara karanta wannan gaba sai lokaci ya ƙure mana saboda na ɗauko wani sharhi na ce kamar alamomin da ake gane ‘yan shi'a a Najeriya matakan da suka fara biyowa da farko sai suka fara cewa su suna neman ne a samu gwagwarmaya a kafa gwamnati ta musulunci a wannan lokaci 1970s a wannan lokaci jama'a na kishi na addinin musulunci ɗalibai da ke jami'o'i da waɗanda suke ainihin polytechnics da waɗanda suke secondary school duk suna ƙarƙashin ƙungiyoyin muslim student societies to kowa yana jin musulunci a shirye yake a lokacin nan kuma sai ga wasu ɗalibai kuma sun ce musulunci kawai za a yi na iya tuna a 1978 zuwa 79 sai da muka bi garin nan duk inda wani gini na gwamnati yake sai da muka rubuta Islam only Islam only 1978 zuwa 79 wanda duk yake wannan lokaci inda yana da hamasa kishi na addini sai da aka yi wannan aiki duk zariyar nan sai da muka kewaye gidan sarki gidan iya gidan waye kotuwa duka sai a sa Islam only musulunci kadai ake saboda kowa a lokacin nan tunanin shi cewa da gaske ne musulunci ne ana nan ana tafiya a haka ana nan ana tafiya shikenan sai aka fara bullo da abubuwa kuma na karkata cewa a to yaya kuma waɗannan mutane da suka kafa gwamnati ta Iran yaya ba za a iya ɗauko mazhabinsu ko aƙidojinsu ba a zo a kafa gwamnati da irin wannan ainihin wato mazhabi ko aƙida to daga lokacin ne tafiyar ta fara dargajewa waɗanda ba sa karatu aka ci gaba da jansu waɗanda suke karatu kuma shikenan suka ainihin ci gaba da tafiya akan addinin musulunci walillahi alhamdu muna daga ciki mu ba mu taɓa wani tawaye ba tun da muke duk wani wanda ya ce shugaban wata kungiya ne ya ce mun yi mishi tawaye ka ce Allah ya tsine wa mai ƙarya ba mu taɓa wani tawaye ba dama musulunci muke nufi islam only din nan da muka faɗi tun 78 79 har yanzu da muke magana nan islam only ne har yanzu ba mu ɗauko shi'ism ba ba mu ɗauko sifism ba ba mu ɗauko ahazadiya ba ba wani abu da muka ɗauko islam only din nan har yau akan shi za mu rayu insha Allahu akan shi za mu mutu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan a irin wannan tafiyar sai tafiyar tasu sai ta fara ainihin canzawa wasu suka fara cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda muka kawo sai aka samu shi jagoran gwagwarmayar tasu sai ya ainihin fara da yi wa manyan sahabbai kazafi irin su Mughiratu bin Shu'ba rannan mun bada amsa takaitacciyar amsa dangane da wannan cikakken bayani kuma sai karatu na gaba in Allah so akwai dandali da Imam Tahawi zai magana dangane da darajar sahabbai in muka zo wannan wuri za a tattake magana akan shi a ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala to wannan ainihin wato bayanai da ya kazafi ga mugira mun fara tattaunawa akai sannan ya zo ya kazafi ga sayyidatuna Aisha sannan ya zo ya kazafi ga sayyidina Abu Huraira da makamantansu to waɗannan irin zindiƙai to sai al'amarin su ya fara bayyana sai zan isu isu sun fara samun fitina to amma su ma din kamar irin waɗancan yan bid'a wasu sun gane tafiyar hallaka ce amma saboda an nuna musu an gina musu girman uban tafiyar har yanzu sun kasa ballewa to kaga sharrin dan bid'a kenan dan bid'a in yazo shi kullun so yake nuna maka shi waliyi ne shi malami ne shine ya isa ba zai nuna maka girman Allah da manzon Allah ba yadda duk wanda ya saba musu ka kauce mishi sai kullun ya rinka gina ka ainihin akan ka ga girman shi ko ka ga girman wani shehi don haka daga baya ko ka gano kuskuren shi sai ka kasa kauce mishi saboda an riga an gina girman shi a zuciyarka don haka muke cewa malaman islamiyya in an kawo muku yaro islamiyya to qur'ani za ku fara koya mishi da hadisi har sai yayi hankali sannan sai ku sa mishi fiqhu Allah da manzon Allah su fara shiga cikin tunanin zuciyar shi sannan sai ya fara karanta zantutukan wasu daidai ne ba daidai bane yana da dai shahidai ne adilai ne yana da masu shaida adilai guda biyu in mai ahalar ya ce shafar mace tana karya alwala sai ce to mu koma cikin qur'ani mu gani akwai dalili mu koma cikin hadisai mu ga akwai dalili babu dalili qur'ani babu dalili hadisi qur'ani da hadisi sun rushe wannan maganar sai a ce to shahidai ne adilai ne sun rushe maganar mai ahlari dan haka yana da ma'auni kenan amma an sa muku shi a islamiyya kun fara koya mishi ahalari sai can da ya girma sannan sai ku fara koya mishi hadisi to kuma kun taimaka wajen yi wa manzon Allah tawaye ku tabbatar malaman islamiya kuna ji da kyau kun taimaka wajen yi wa manzon Allah tawaye domin in ya girma da an kawo hadisi sai ce a gwada da ahalari wai ahalari ne magwaji to kun ga matsala ta faru zunubi na kanku saboda haka ku tuba in kun taba yi nan gaba kuma ku gyara wa shurutut tawbati annadmu ala ma fata shi ma mai ahalarin haka ya faɗi ko wan niyyatu Allah ya'uda ila zambin haza zambun akbar ka fara dasa zuciyar wani akan wani ba Allah ba zunubi ne to sai ka tuba in kai haka yanzu sai a gyara ba a ce ka ku karanta ku koya musu ahlari ku koya musu risala amma sai bayan qur'ani da hadisi malaman salaf haka suke yaro yayayye sai a fara zuwa da shi makaranta ana zaune ana karatun hadisi sai fitsari sai tsandare da kuka aka ce dan a fara bude kunnan shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce shu'uba ya ce haka nake zuwa makaranta da yar doguwar rigata in na shiga sai malamin mu sai ana mini dariya sai ce ku kauce ga shugaban malamai nan ya shigo ya ce sai a kyalkyale da dariya ana min shigantaka sai ce ku daina mishi dariya kazalika kuntum min qablu kuma da haka kuke famanna Allahu alaikum Allah ya muku baiwa kuka zama malamai sai da shu'uba ya zo ya zama amirul mu'minina a hadisi ba ma wai sarkin sarkin muminai ba ma wai abin nan ba sai da ya zama amirul mu'minina a hadisi to abin da ya kamata ku yi tarbiyyar ƴaƴanku kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai na fara bayani dai har wa yau in ba ku manta ba jama'a akan cewa to wannan mas'ala abin mamaki waɗannan ƴan shi'a sai ya zama in suka je suka kato baras yanzu tsakanin su da gwamnati gwamnati ta kama su abin takaici da mamaki da al'ajabi sai kuma a samu wai shugabannin izala ne suke zuwa su karɓo su wurin gwamnati wannan munafunci kenan wannan munafinci kenan abin da yake faruwa kenan ku je ku faɗa ku kai musu kaset ku ce ni Muhammad Awwal Adam da ake wa laƙabi da albani albanin hadisi ni na faɗi haka saboda wannan mas'ala ce da wallahi ita ta wargaza mana harkar zaman lafiya a garin nan dan menene kuna faɗa da mu mu muna aiki da hadisi amma kuma gwamnati ta kama 'yan shi'a za kuma ku tafi ku je ku karɓo su ku je ku binciki shugabannin ƙungiyar izala na sabon garin zaria su suke zuwa suke karɓo 'yan shi'an sabon garin an kama su wane irin munafinci kenan wane irin munafinci kenan wannan ma'ana dan uwanku ahlus sunna ya aikata sunna ku kai shi police station a Kaduna wani ya jilfatul istiraha ka kai shi police station sannan kuma ga kuma dan shi'a kuma kuma gwamnati ta kama shi kuma yana police station kuma shugabannin izala kuma sun je sun karbo shi bi isa na badala Allah wadaran irin wannan canji na zalunci na ta'addanci wallahi tallahi sai kun tsarkake zuciyarku tsakaninku da Allah wallahi girman ku zai tabbata duk yadda za ku buga ku neman wa kanku girma wallahi gaskiya kawai za ku rike girman ku ya tabbata amma dan menene an rage iri ku kuma za ku je ku karɓo su mun fahimci wannan da kyau in ba ku manta ba lokacin da ainihin gwamnati ta kama shugabansu ai na yi bayani kasar ɗin yana nan bayanin da ne na ce gwamnati da ta kama shugabansu shin ta kama shi ne akan ɗan shi'a ko kuwa akan yayi mata laifi in ta kama shi ne akan shi ɗan shi'a to muna mara balale da kamun da te mishi da sharaɗin te mishi hukunci hukunci na musulunci akan waɗannan niqab akan ya zage sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yi musu kazafi in kuwa gwamnati ta kama shi ne akan ta kama shi don wata matsala da ke tsakanin ita da shi muka ce to babu hannunmu babu bakinmu ba mu goyon bayan gwamnati akan haka ko kaɗan to da yake kun ga ta kama shi ne akan manufarta yanzu ta sako shi ba tare da an yi mishi shari'a akan waɗannan abubuwan ba shi yasa in za ku goyi bayan gwamnati akan kamun da ta mishi shin ita din ta kama shi ne saboda akan shi a don mu matsalan mu da shi shine akan yana zagin sahabban manzon Allah yana musu kazafi kuma bai tuba ba har yanzu a haka yake har waɗanda shugabannin kungiyar izalan ke zuwa su karɓo in sun dawo ci gaba suke yi da ainihin wannan dishegantakar da suke ɗaya daga cikin waɗanda ainihin aka je aka karɓo ɗin har littafi ya zo ya rubuta kwanan nan ɗin yana ci gaba da cin mutuncin sahabban annabi da sunna ɗin kuma kuma ƙungiyar izala shugabannin ƙungiyar izala suka je suka karɓo shi da aka kama shi kuma ya dawo yana fitowa ya rubuta littafi ya ci mutuncin sunna da hausa ya rubuta ba da larabci balle a ce ba mu iya fassara ba kowa ya iya hausa uwar shi ba haushi ya ci to saboda haka a cire son zuciya in ba haka ba wallahi tallahi girman ku zai tarwatse fiye da yadda kuke tunanin girman shehunnan ɗariƙa tarwatse saboda sun ƙi gaskiya saboda ku kun yaudaro mutane da cewa ne a zo wurin ku ku mutanen sunna ne sai zama bala'in farko ma sunnar ma ba ku santa ba haƙiƙa ne tukuna sunnar ma ba a santa ba ya za a iya tace ta sannan me matsayinta kamar yadda kullum muke maimaitawa jahilci na daga abin da ke sababa bid'a jahilci jahiltar larabci jahiltar larabci na sababa bid'a saurari irin hudubobin da ake mana dan Allah waɗanne irin hudubobi kenan a ce mutum shi ya rubuta huduba da kanshi amma bai iya karanta ta daidai kai ka san akwai matsala anya ba kwafa waye ba ma'ana sannan jahilta hadisi jahilta sunna jahilta sunna aka ce ga jahilci matsayin sunna a ce maka ga annabi ya ce sai kuma ka ce ah to mai risala fa kai ridda ka tuba ana ce maka annabi ya ce sai dai ka nemi shin wannan magana ta tabbata daga annabi kuma meye ma'anarta sai ka ce ko da mu da ga abin da muke fahimta saboda mun karanta kaza amma tun daga na annabi sallallahu alaihi wasallama to shikenan amma ana ce maka annabi ya ce kana cewa a'a to wana fa yanzu magana mai risala yanzu mai risala bai da daraja ka tabbatar da cewa addinin musuluncin ka ya sauka daga kanka dan haka lallai mutane su tabbatar da wannan la ilaha illallahun ka muhammadur rasulullahin ka wallahi ba ta tabbata sai ka tabbatar da ita aikace ba la ilaha illallah bace irin ta yan dariƙa ka zo kana yi kana rangaji kawai baka san ma'ana abin da kake faɗi ba to lallai a fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to malam yace wa inna min abrazi alamatihim yana daga cikin alamomin su ‘yan ƙadiyaniya alamomin su na sarari, annahum hina yabda'una bitahaddisi an da'awatihim yayin da za su fara bayani dangane da da'awarsu irin kiransu innama yabtadi'una qabla kulli shay'in bi isbati mauti Isa alaihi salatu wassalam abu na farko da yan kadiyaniya suke farawa in suka zo da'awarsu shine za su yi kokarin tabbatar da mutuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam cewa annabi Isa ya mutu tare da cewa ijma'in malaman ahlus sunna waɗanda ake yarda da maganar su wajen ijma'i shine annabi Musa bai mutu ba annabi Isa afwan annabi Isa bai mutu ba wanda dai ya ce annabi Isa ya mutu to ya faɗa mummunan kuskure wanda kwadi ya ce kashe annabi Isa aka yi to wannan ya kafirta saboda Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba a kashe annabi Isa ba ba gicciye shi aka yi a jikin cross ba sai dai kamannin annabi isa aka ɗauka aka sa wa wani sai aka kama wani aka kashe Allah ya ce wa in min ahalil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautihi kuma babu wani ba kitabi kirista ko ba yahudi sai yayi imani bihi da annabi isa qabla mautihi kafin mutuwar annabi isa li anna dhamira fil qa'idati al arabiyya ya'udu ila aqrabi ismin lahu wa in min ahalil kitabi babu wani kirista ko ba yahudi illa la yu'minunna bihi sai yayi imani da shi annabi Isa to qabla mautihi kafin mutuwar shi annabi Isa a ka'idar larabci in ka ce ja'a Muhammadun wa Ahmadu fa zahaba Muhammad da Ahmad sun zo amma ya tafi to ya tafi din nan tun da ɗaya aka ware a ƙa'ida sai ka dubi na ƙarshen kenan shi ya fi kusa da ainihin wannan wakilin suna na cewa ya tafi kamar yadda zaka ji sun ce akhrajahu abu dawuda wa tirmizi wan nasa'i wal lafzu lahu ay al lafzu lin nasa'i لأن الضمير هنا يعود إلى أقرب اسم له وهو النسائي jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya ce babu wani ba kitabi kirista ko ba yahudi sai ya yi imani da shi annabi isa qabla mautihi kafin mutuwar annabi isa ashe qur'ani ya tabbatar da cewa annabi isa bai mutu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai su fara tabbata maka da cewa annabi isa ya mutu fa idza tamakkanau min zalika bi za'mihim idan har suka samu damar haka a riyawarsu to kaga in mutum ya zo maka da wata aqida kai sai ka dubi kanka kai wa kanka adalci shin kai malami ne da zaka iya tsayawa ku tattauna da shi akan wannan aƙida eh kai malami ne yadda zai iya shiga ya fita kai ma zaka iya shiga ka fita to shikenan sai ka tsaya ku tattauna amma kirista ne ranar lahadi ya ruko bible ya taho maka wa'azi kai ka san ba malami bane musuluncin naka kanka baka san shi ba ko rukunan musulunci baka sani ba yaushe zaka tsaya kana sauraren shi ya ne maka wa'azi da bible yanzu zai rikita ka ce mishi inda gaske yake tafiya je ya samu malamai yan uwan shi mana in shi fasto ne akwai malami ya je ya same shi mana jama'a mun gane wannan da kyau ko idan dan shi'a ya zo maka zai maka ainihin wa'azi zai kokarin jawo hankalinka ce kai mai sai da tattasai ne da atarugu kai ne jagad ne ya je ya samu wanda yake malami ne ku tattauna inda gaske ne jama'a mun fahimci wannan amma me ya kai shi malami ne a fannin shi ya zo ya same ka kai jahili kai kuma da zangayi sai ka ce za ka taya shi ce maka aka yi magana a musulunci ane da ƙarfin tuwo ne ko da yawan shekaru da ilimi ne ake baka da shi to baka cancanta ba to in ɗan ƙadiyaniya ya zo maka zai fara maka wa'azi annabi isa ya mutu kaza kaza sai ka ce tafi ka je ga malami can yana zaune zaman ka yake dama za ga ya kauce to ashe ba gaskiya to me ya taho yi wurinka ya san kawai kai fafaranda ne ba komai a cikinka to idan suka samu damar ainihin wato tabbatar da mutuwa annabi isa ga wanda suke so a riyawarsu intaqalu ila marhalatin saniya sai su ketara zuwa mataki na biyu wa hiya zikrul ahadith alwaridati bi nuzuli isa alaihi salatu wassalam mataki na biyu kuma shine sai su hau gangaro maka hadisan da suka zo dangane da cewa annabi isa zai sauka a ƙarshen duniya kaji mataki na biyu wa ya tazaharuna bil imani biha sai su bayyana maka cewa sun yi imani da waɗannan hadisai karara za su nuna maka sun yi imani da su kaga tun daga nan tanaqubi ya fara faruwa amma zaka ji inda za su yi ta'awili daga ƙarshe matakin farko shine sun tabbatar maka annabi Isa ya mutu to kuma sai su zo su kawo maka hadisan da kuma annabi ya ce zai sako a ƙarshen duniya to kaga tanaqubi an samu tifka da warwara an samu kwan gaba kwan baya to sai su nuna maka sun yarda da waɗannan hadisai sun masar'anu ma ya ta'awwaluna ha sannan cikin gaggawa da zaran sun nuna maka sun yarda da hadisan sai kuma su yi ta'awilin su sai su murɗe ma'anarsu ma dama annahum asbatu bi za'amihim mautahu matukar dai aliya wasu sun tabbatar da cewa ya mutu bi annal maqsuda nuzulu misaili isa sai su ce ai abin da ake nufi shine saukar wani irin annabi isa amma ba annabi isa ba sai su ce waɗannan hadisan da ke cewa annabi isa zai sauka ƙarshen duniya a'a wai ba ma'anar su annabi isa ba ba zahirin su ba irin annabi isa sai su ƙara da kalmar irin dan shi yasa sai ya kawo misaila tasghiri na ainihin misla ma'ana sai su kawo maka cewa waɗannan hadisan da aka ce annabi isa zai sauka a ƙarshen duniya to ka tabbatar dai annabi isa ya mutu eh to amma ga hadisai annabi ya ce kuma annabi isa zai sauka sai su ce to mun yarda da hadisan to sai su ce to kaga ai an samu magana da warwara sai ka ce eh sai su ce to dan haka ba wai ana nufin annabi isa ba tunda shi ya mutu amma wani ne irin annabi isa wa annahu huwa gulamu ahmad alqadiyani sai su ce maka gulamu ahmad ne dan qadiyaniya shi ake nufi shine ake nufi da annabi isa da zai sauka ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير الكثير جدا malam ya ce suna da irin wannan ta'awili da yawa da yawa kwarai da gaske mimma ja'alna naqta'u bi annahum ta'ifatun min al-batiniyya al-mulhida wanda irin wannan ta'awilin nasu yasa muka yanke hukunci yanke cewa su din nan wani bangare ne na batiniyya karkatattu batiniyya wasu bangare ne cikin sufaye shi ibnu arabi din ce yana daga cikin su su ne masu cewa shari'a tana da haƙiƙa tana da kuma ainihin wato baɗini akwai zahirin shari'a